haka shi eh amma dai kawai ni nasiha da zan yi kar a ce an ga mace tana yawo a social media ba za a aure ta ba bai kamata ba ko 'yan wasan kwaikwayon nan da su mata ne da yawa ga su nan ba aure ana kyamunsu saboda suna wasan kwaikwayo shi ma bai kamata ba mutanen kirki su fito su dinga aurensu in ma ba su da kirki kaga sai a samu a koya musu kirkin ballantana kuma duk zato duk zato zato ne Mm, ga mata nan suna nan da yawa a cikin social media kawai dai ita ma- matan dai abinda za mu gyara musu ko za su shiga ma ko ma ina ne dai su dinga jin kunyar Allah da kunya bayan Allah su daina tsiraici suna raye-rayen na in kin yi rawa kin yi to za a soki dan wannan ne ki sa hijabi ki lullube ki bude fuska ki a sa a social media da sunan ki da number ki ki salamu alaikum ka gani ai abubuwa sai hakuri wani ma da ya ga wata ya ce zai nemi sunanta ya zai magana da ita a ta natsatsiya kyau- kyakkyawa da hijabi da komai ya zo ya gaya min na ce to a neme ta in aka daidaita can kuma sai ya buɗe wani guri ga ta a tuba tana rawa subhanallah na ce a kyale ta ko yau gwale kiyaye abubuwa gaskiya amma bai kamata dan mace ta zo su to ba Allah bane ya kawo mana social media ba Allah bane ya kawo kuma zamanin mu ne ai zamanin da ba su da wannan social din a- an ga wasu a ciki ne to idan mace ta sa fuskar ta ba ta da aure a a cikin wannan tana son Allah ya bata na kirki Allah ya bata miji to ta kyakkyawar shiga ta nuna ita musulma ce idan musulmi ne zai ganta ya ce yana so kawai shi kenan amma duk wanda ya ce ba za a aure mace- ma- macen da ta nuna fuskarta a social media ko an aure ta ma za a ɓata auren ba aure ba ne to babu ke wannan bai kamata ba ba haka ba ne in ba aure ta ba za a yi da ita to sai a kwashe da yan social media da a gaya mana j- bola da ake zuwa a zubar da su tun da duk namu ne mu ne kawai dai kawai dai su kintsa su gyara a dinga yin abu kuma mazan su dinga yi don Allah in ka ga yarinya ko ma a ina ne kake so ka aure ta to ka aure ta kaka je kai ta yaudara ta kai ta surutu kai ta surutu kai ta ƙarya ta zo kuma lok- lokaci ya ƙure ko ta zo ta samu damuwa ko kuma ta samu wani ka ruɗe babu kyau Mm, amma da 'yan wasa na fim da 'yan social media da allah mu kwantar da hankalinmu mu dinga auren su allah zai ji daɗi allah zai so kuma annaba zai ga an girmama al'ummarsa idan muka zauna muka ce ba za mu aure su ba muka to to ya za mu yi da su ko ko za mu mu burge allah ne ko za mu burge annaba ne ga mata mun ki auren su kuma ba suna son auren kuma idan wata ta shiga wasan kwaikwayo saboda wani uzuri idan ta sami mutumin kirki ya aure ta uzurin ba ya kauce ba mai nuna kanta a social media idan ta samu mijin ya aure ta gobe za ta nuna ne to ba an rage ba amma banna ne Yawwa, saboda haka yan uwa mu dinga kyautata wa junan mu zato eh, domin a samu wato yi wa Allah abin da yake so Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dace
sai tambaya wani bawan Allah ne ya aiko da tambaya akan rabon gado cewa mahaifinsu ya rasu ya basu su talatin to a al'ada da ɗabi'a ta shi baban yana kafin yaro ya aure yana gida masa gida to sai ya zamto duk sauran yayyansu da gidajensu da baban ya yi musu to sai ya zamto sauran so hudu so hudu ne suka rage ba a musu ginin ba amma an ma fara ginin Eh, to amma ba karasa ba to lokacin da baban ya rasu a kudin da ya ware na ginin bai fi saura miliyan biyu ba to da aka zo aka fara harmar bangaro to sai manyan yan- manyan yanyan suka ce to sun je sun yi tambaya sun je sun yi bincike cewa za a iya dakatar da rabon gada tunda miliyan biyu din nan ba zai isa a gama gidaje guda hudu ba to za a ɗauko kuɗin baban da za a raba na gado a ɗauko a cikin kuɗin a ƙarasa to shi ne ke tambaya a nan wai a a shari'ance ya halatta a ɗauko wancan kuɗin da za a yi rabon gado a kai a zo a ɗaura a miliyan biyun da baban ya rage eh a karasa to ai shari'a dai ba ce da ci kudin maraya ba kuma marayun nan su ne suka ce sun yadda a yi hakan kuma wanda za a yi wa hakan suna cikinsu marayun ne a cikin yin haka ya halatta idan dai duka kowa da kowa na masu gado sun ba da haɗin kai sun yadda don akwai abu guda biyu a ciki na farko tunda uba ya fara an cika masa abin da ya fara kaga an samu ladan wannan kuma ya zama shibhu wasiyatin kamar wasiya ce tunda yana cikin ajalin ya same shi in aka cika sa ya yi akwai ladan wannan sannan akwai wato zumunci tunda ba wani daga waje ba ne zai zo a gina masa gidan shi ma waɗanda za a gina a gidan suna da haƙƙi a cikin dukiyar idan dai saura duk sun yadda sun ba da haɗin kai a yi a haka to ya halatta a yi amma idan ba su yadda ba ɗayan to ba laifi ba ne a ce a'a abin da baba ya gina ya tsaya shi kenan saura duk dukiyar gado ce a raba gado duk wanda yake da wannan gida an san dama baba ya gina wannan ya fara gina bai kare ba abin da ka gada ka je ka karasa ba laifi ba ne ba ya zama lalle dole ba sai sun yarda tunda shi lamarin gado yana da matsala yanzu da za a ce su 'ya'yan su ɗari ne to za a karasa wannan su ɗari ɗin nan duk sun yarda su 99 sai ɗaya ce gaskiya shi bai yarda ba ba za a yi ba sai sun yarda inda sun ittifaki sun haɗu sun yarda a ƙarasa ginin nan da dukiyar baban sannan a raba ko a kiyasi abinda dukiyar nan zai isa a ƙarasa a ɗebe ta a ci gaba da gini sannan a raba sauran idan dai ba za a kwashi sama da ɗaya bisa ukun dukiyar ba kamar an ce za a kwashi kuɗin da za a yi gini za a kwashi wajen rabin dukiyar to kaga ba za a yi haka ba tun da abin zai zama karasawa kamar wato kamar wasu ce ne don a cika wa baba gori kuma an zo ginin nan za a kwashi wajen sama da kudin a bar kaɗan ba za a yi haka ba amma an kudin suna da yawan da an kwashi wannan an gina kamar ma ba a kwasa ba kuma kowa ya yarda a yan uwa cewa a karasa wannan aikin da baban nasu yake yi na waɗannan yara ƙanne namu a kwashi kudin da zai isa a yi ya halatta amma sai da yarda su
sai tambaya ta biyu a cikin tambayar tasa wai su ma yan uwan nasu mata su ma sai an gina musu gidajen saboda kafin ya rasu ya furta cewa zai gina musu sai kuma Allah bai bashi dama bar amma su ka ce wata haka za a yi ba za a samu abin da za a raba ba kuma ko wannan dai da ya fara in an cika sashi to ai kaga wannan yayi in an fara wannan aka fara in an cika sashi yayi amma dai a ce waɗanda ma ma- ba a gina musu ba mata su ma a ce- to kaga wannan bai halarta ba bai kamata ba Eh, in an ce haka za a yi a gina wa mata kowace ita ma a gina mata a gina mata to kaga ai sauran jama'a na masu gado kila ba za su ba za a samu abin da za a rawa ba dai abin dai da Allah ya yi kawai amma wani malamin kuma ya ce za a yi ni dai gaskiya ban sani ba la'adari Mm.
Allah ya ba mu dace آمين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا yayin ambaci ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yayin da wato ainihin ah, musa ya faɗa ɗan imrana ga wato yaransa shine yushau ɗan nun yayin da ya faɗa gare shi cewa la abrahu ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majamma al-bahrain har sai na kai wato mahaɗan nan na koguna guda biyu zan yi tafiya zan yi tafiya in yawo in gewaya in ga ƙudurar Allah har sai na kai wannan mahaɗar koguna guda biyu bahar Romi da da bahar Faris sun kai wannan kogin ya taho ta nan ya haɗe zuwa ta Jordan wannan kuma ya taho wato ainihin ta Faris ya haɗe to gasu gasu haka ya ce to shi zai yi tafiya in ji annabi Musa har sai ya kai wannan waje ice au amziya ko kuma in zarce in ta tafiya ma in na je nan ma zan iya zarcewa in yi tafiya hukuma lokaci mai tsawo in ta tafiya in ta tafiya amma shige zancen wajen bahrainin domin in ga kudurori na ubangiji Allah فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا falamma balaga yayin da annabi Musa da yaransa Yushau suka je suka kai wajen kogunan nan guda biyu majma'a bainihima matattara su biyun kogin wato Rum da kogin kuma Faris yayin da suka kai nan gurin nasiya hutahuma sai suka mance wato shi shi da wato shi yaron da yake rike da shi jakar kifin Yushau sai suka sai suka mance shi da nan musa sai shi ya mance ya bar shi shi kuma shi ma ya bar shi yushau kuma dan uwa ne ga annabi musa shi ma bayan yaro ne hadimi ne na annabi musa bayan allah tabaraka ta'ala ya karba annabi musa wato da shekaru kaɗan sai allah ya aiko shi shi ma ya zama annabi domin shi yana daga cikin zarin wato ainihin 'ya'yan annabi yaƙuba domin shi yushau ɗan nuna ne nuna kuma ɗan a fara'imi ɗan yusufa yusufa kuma ɗan yaƙubu ko ɗan yaƙuba yaƙubu ɗan ishaƙa ishaƙa ɗan ibrahim alaihim salatu wassalam to sai suka mance wannan wato ainihin jakar to kifin mu je kaji فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا da suka mance kifin nan nasu wato sai kifin fata ala sabila fil bahari saraba sai ya ɗauki hanya ya kama hanya ya shiga cikin ruwa kawai kifin nan ya kama tafiya wato cikin ruwa yana tafiya a cikin ruwa kawai ya gudu kifin a nan fala an yi maganganu kuma ga shi shi annabi musa ce falan ma jawaza a wato yayin allah tabaraka wa ta'ala ce yayin da shi annabi yunusa annabi musa da yushau suka shige gurin suka yi tafiya mai nisa suka kwana suka wayi gari suka buƙaci cin abinci sai annabi musa ya ce da wato lifatahu ga yaron nasa shine yusha'u atina gada ba mu wato ainihin abincinmu za mu ci wato na far na safiya za mu yi breakfast ɗin nan ka ba mu laƙallaƙi na min safari na haza na saba kai yaro mun gamu da wahala a tafiyar nan ta mu canja muke tafiya ba mu ci komai ba mai koje kan nan mu ɗan ci kifin nan قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فأنا سي النبي موسى تشاكاو هوت كيفي مشي magana a nan shi ne kuma ga kifi ya gudu gashi kuma shi ake yaga a ci to kifin nan mai rai ne suke yagarsa a ci ko ko a kifin nan gasashe ne mu'jiza ce ta sa kifin nan yake yawo a cikin ruwa kifin shine hot shine abincin to ana cinsa za a ci shi an duba a jaka ba jakar an mance wasu sun ce kifi ne mai rai a cikin jakar suke yagarsa sai a gasa sai a ci kuma ragowarsa yana nan a cikin a cikin jaka saboda mu'ujiza irin ta Allah ga annabawansa wani ƙaunin kuma aka ce a kifi ne gasashe suke yagarsa suke cinsa kawai suke yagarsa suke ci amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya bayyanar da kudurarsa da kuma mu'jizarsa ga annabinsa Musa wannan ragowar gasashen kifin busasshe da suka mance kawai sai kifin ya tashi ya zama mai rai ya zama cikakke ya fada cikin kogi kawai ya kama tafiya to duk wanda ka faɗa Allah ba abin da ba zai iya yi ba akwai maganganu a cikin wannan da yawa to shi ne ce yayin da suka je ya buƙaci kifin nan ina ja kama ci kifin nan shi ne abin da suke ci sai annabi musa sai ya tambaye shi kala sai shau ya ce ara aita baka gani ba baka lura ba ya annabin allah iz awaina ila sakharati yayin da muka wato fake muka tare jikinmu a cikin kogon nan fa inni nasitul hut na mance da wannan kifi wa ma ansanihi illa shaytan an azkura ba wanda ya mantar da ni da in tana shi in ɗauko shi sai shaytan wata haza sabilahu fil bahri ajaba sai ko kifi ya kama hanyarsa ya shige cikin kogi yana gudu a jaban wannan ko abun akwai ban mamaki annabi musa ya yi mamaki shi ma wato saurayin na annabi musa yaran nasa yushau ya yi mamaki sun zo sai ga jakar ragowar kifin kuma ga sahunsa ya shiga cikin kogi kawai ya tafi kaga me kaga kifin nan me busasshe ne kenan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba shi dama don karama ko kuma mu'jiza ta bayyana sai kifin nan ya tashi ya shiga cikin kogi قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا saboda haka sai annabi Musa ya ce wannan shine abin da na kasance ina buri ina nema wato wajen da ainihin kifin nan ko kuma za mu mance wajen don a nan ne za mu samu abin nemanmu saboda ka fartadda da shi da sosai suka juya ala asarihima a bisa guraben abin da suka wato baro hanya a ƙasasan suna masu ainihin bibiya da ta bayani akan komawa da neman wannan kifi فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to dama dalili asalin wannan abin nan ainihin wannan tafiya akwai hadisi dogo da Imam al-Bukhari ya rawaito cewa annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi wata rana ya yi huduba ya yi huduba a cikin banu Isra'ila ya yi bayani sai ko daɗin ilimin da ya fitar ya gigita waɗannan bayan Allah sai wani ya tashi ya tambaye shi ya ce ya annabin Allah Musa a zamanin nan kuwa ko ka san a zamanin nan kuwa akwai wanda ya kai ka akwai wanda ya kai ka ilimi sai annabi musa ya ce babu wanda ya kai ni ilimi a wannan zamanin ba wanda ya kai ni sani saboda haka wannan kalmar da ya faɗa ita ce allah tabaraka wa ta'ala ya zarge shi kaga a zahirin magana shi abinda annabi musa ya faɗa haka abin yake shi ne annabin allah mursali a zamanin daga shi kaɗai ne yake cafa daga allah to a wanda ke cafa daga allah a samu wanda ya fi shi ilimi shi ne babban malamin da babu kamarsa amma da yake allah shi ke ladabtar da annabawa kuma ba wai kuskure ba ne wannan maganar da a'a ana yi ne don a shiryatar da al'ummatai sai allah ya zarge shi don me zai ce ba wanda ya fi shi sani dan me zai ce haka sai Allah ya ce to kai da kace ba wanda ya fi ka sani akwai ko wanda ya fi ka sani a wannan zamanin akwai wani bawa nawa ya fi ka sani malamin ka ne kama tashi ka tafi yawo a duniya ka neme shi inda duk ka gan shi ka kwashi ilimi ka amfana da shi annabi musa ya tuba ya tuba ga allah ya tawaro ya dawo ya kama tafiya shine ya tashi yin wannan tafiyar da aka ji ya ce zai gewaya zai yi tafiya sai ya je matattara mahaɗa koguna guda biyu baharun rumi da baharun faris sai ya je wajen ya ce daga nan ma zai ƙara ya kuma yin tafiya abinda isa ya ce haka har yake cewa zai yi tafiya mai tsawo ba zai tsaya ba tunanin annabi musa ko da zai je nan ɗin bai gamu da wannan malamin ba don yaronsa ɗan rakiya kar ya zaci za su dawo ne a yana gaya masa zai ƙara tafiya don shi yaron bai san me ake ciki ba kuma saboda kiyaye haƙƙinsa kada ya jefa masa damuwa sai ya fara yi masa ishara Mm, kamar kai ne ka ce da yaro zo mu je zo mu je karaka ne nan janguza Mm, zan je janguza zan ɗan yi wani abu kai zan je in ɗan duba wasu abubuwa amma ma in na je janguzan zai iya yiwa ma mu zarce kila ma in shige gwarzo to kaga in ka je da yaron ka za ku yi tafiya ko hadimin ka in ka da daga janguza ya yi in kuma an shige dama dai ya ƙudiri niyyar za a shige ba za a samu damuwa ba to ita annabi musa ya yi to cewar shi ne mafi sani a zamanin da ya faɗa kuma ba ƙarya yi ba haka abin yake amma allah dan ya ladabtar da mu ya nuna mana yadda lamarin yake shine allah ya ce "A, ga akwai malamin da ya fi ka sani kuma ka je ka neme shi ka kwashi fa- ka- ka- ka kwashi falalan ilimi ina nan to a cikin wahayi da allah ya wa annabi musa ya ce za ku tafi neman sa amma ba za ku same shi a ko'ina ba in kun tafiya a inda ka manci kayanka ko inda kuka yi mantuwa za ku dawo neman abin da kuka mance to a nan dawowar ne za ku samu wannan bawan Allah shi annabi Musa ya san wannan da shi da Allah amma Yushau dan Nun yaransa bai san wannan ba saboda haka lokacin da suka yi tafiyar shi kuma neman wato wannan bawan Allah yake shine Khidru neman hidir yake to shine suka taho ita ne ita ita zo da abu bai gaya wa yaransa komai ba shi sa an za ka yi tafiya da shehi karka duk kaga ladabi ne na muridi ko da khadimi ba ruwanka inna shehu ya yi da kai ko baba ya ce zo mu je bishi ba binkicen ina za a je ko me za a yi wannan shine ladabin tafiya da manya ba mu ji shau ya ce ina za mu je ba bansa kawai yana ɗauke da jakarsa da kifin nan yake a ciki saboda haka suka tafi amma za ka ji muridi shayi zai ce za mu tafiya ce a karon kallaye na za mu je uwarka bi ake kawai babu shiri idan shayi ya shirya ya fito ka bismillah babu zancen shiri in shehu ya shirya shine shirin muridi in baba ya kitsa ya fito shine shirin ɗa tafiya kawai in dai za a yi koyi da waɗannan bayan allah wanda suka riga ya muna to da suka je inna suka inna aka je aka ce eh, suka kwana tafiya ya ce a kawo kifin nan maɗanci za a buɗe bakin safe sai ya ce a aiko baka lura ba ni ma na mance kifin nan ba wanda ya mantar da ni in tana taho da shi sai shaidan hankalinsa ya tashi saboda hankalin shi shi annabi musa zai iya ransa zai iya baci ya mafada ko sai annabi musa shi alhamdulillah mu je abin neman mu ya samu an mance ko to mu je ina aka mance ya nema kaga a nan ne muradi zai biya a nan ne zai gamu da wanda yake nema wanda allah tabaraka ta'ala ya ce ya fito dan neman sa to shine da suka dawo wannan shine a takaice ainihin suka dawo suna masu mamaki suka zo wajen shi kuma kifi ya shiga cikin ruwa kuma amma Allah tabaraka ta'ala ya rike ruwan da sarayanin kifin ko da suka zo ga Allah ya rike kifin a cikin ruwan ruwan baya gudu har sai da suka dawo wajen kifin suka kuma samu kifin gashi nan cikin ruwa amma baya tafiya amma kamar kuma da ransa irin bayan an ci shi kuma to a wannan wajen da suka dawo ne Allah ce fa wajada abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayan shine khidru shi ko wannan bawan Allah Allah ce ataina rahmatan min indina mu mun ba shi rahama daga wajen mu to rahmatan dinnan wasu sun ce annabta aka ba shi shine rahama wasu sun ce a'a rahaman nan wilaya ce shi waliyi ne shine an ba shi ilimi mun ba shi rahama ko annabta ko wilaya akwai saɓani gurin malamai halafu da salafu duk sun yi saɓani cewa hidiru annabi ne ko ko hidiru waliyi ne shi dai da farko hidir wato bawan allah ne amma shi ma yana da nasaba zuwa annabi nuhu nasabar shi annabi nasabar hidiru ta haɗu zuwa annabi nuhu tun daga wato ainihin tsatsan babansa kuma sunansa hidiru hidiru ɗinnan sunan nan laƙabi ne amma gundarin sunansa biliya'u shi ne sunansa biliya'u nan ba larabci ba ne sarayaniyanci ne ko ko ka ce kawai wani yare ne ba larabci ba ne don haka ajamanci ne daga cikin irin yarurruka na magabata amma abin da yake nufi shi wannan sunan biliya'u shi ne ya haɗe an yi wato hadda sunan babansa aka haɗe a lokaci a cikin biliya'u shi ɗan ana ce masa ibn malakan amma gundarin asalin sunansa ahmad Ahmadu bin Malakana to sai aka haɗe wannan Ahmadu ɗan Malakana a Biliya'u sunansa kenan amma Hidir wannan lakabinsa ne ina da ina da kaji ɗaya sunansa Biliya lakabinsa kuma Hidiru alkunyarsa kuma Abul Abbasi ana ce masa Abul Abbasi saboda Ahmadu ne. wannan shine abin da haibaru sunansa ya tare to saboda haka shi wannan bawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun ba shi rahama to rahaman nan wilaya ce wasu kuma sun ce nubuwa ne malama yana cewa a nabiyun an wali fi hidiru fi hidiru khilafun yanjali a nabiyun an wali shi annabi ne ko wali ne to a gaskiyar magana mafi rinjayen magana da ta tafi tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa sahabbai zuwa tabi'ai da sauran salafus salih sun fi rinjayar da cewa shi waliyin Allah ne ba annabi ba ne Allah ya tura annabi ne gurin waliyi don kusan girman waliyi ba dama shi ma a halara Allah ko da ba a yi masa wahayi amma ba dama waliyi mai daraja ne a gurin Allah shi sa nake cewa masu kyan waliyai da suke sauke-sauke suke tafsirin ƙur'ani to ƙur'ani dai ba zancen kowa sai na annabawa sai na waliyai yanzu dai ga annabi musa annabin Allah ga hidir waliyin Allah to haka ƙur'ani yake tafi to saboda haka abinda za mu iya tabbatarwa da cewa shi ba annabi ba ne kamar yadda ya zo an tambayi maulanmu shehin mu malamin mu shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya zo cikin jawahirul ma'ani an tambaye shi akan hidiru imam Khurazmi yake cewa ya maulana shehu ba mu bayani ko ka ba mu fatawa akan hidiru ba'arun malamai sun tafi akan cewa shi annabin allah ne wasu kuma sun tafi akan cewa shi waliyi ne mu shehu ya ce kasan mu kat kenan an zo ƙarshen sabani sai shehu tijjani ya ce ilam annahu waliyullahi hakan waliyin Allah ne a jawahirin ma'ani sai ce domin in kawo hadisi akan wannan fatowar ce domin annabi Muhammad ya magana ya ce haidaru sayyidul auliya'i shi shugaban waliyai ne na zamaninsa to wannan kalma ta tabbatar mana daga bakin ma'aikin Allah cewa annabi ya faɗa cewa hidir shugaba ne na waliyai sayyidul auliya'i to anan ne malamai masu fassara da kai kawo akan hadisi da magana da bincike aka dinga tunanin to shugaban waliyan zamaninsa ko kuwa sai wasu suka ce shi shugaban waliyan zamaninsa ne wasu kuma suka ce a shi hidiru shugaban waliyai ne na kowane zamani a kowane zamani shine shugaban waliyan don shi waliyi ne malamin annabi mursali wannan abin da ya samu sai ya zama shugaban duk waliyai akan haka maulamu shahamada tijani ya gaya mana wannan hadisa wannan shine bayani akan sabani da aka yi akan haidaru kuma shi allah tabaraka wa ta'ala ya raya shi yana nan yana cikin rayuwa ya sha ma'ul hayati Eh, shi bai mutu ba kuma yana nan kamar yadda aka tabbatar kuma har yanzu haka ana ganin annabi hidiru yawwa ana ganin san allah ya baka dacewa ana ganin sa manyan bayan allah sun gan shi tintintintini kuma zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yawa daga sahabbai sun ga hidir bayan bayan bayan bayan ma an zo ana ta ganin hidir sosai saboda haka za mu gani ina nan a raye kuma za ka ga da shi da annabawan da suka rage a raye suna nan don a cikin annabawan Allah wannan aka yi ittifaƙin annabtarsu kama annabin Iliyasu yana nan a raye abokin hidirar ne ma suna tare ko'ina kamar annabi yushau shi ma annabi ne mursali shi ma yana nan a raye kamar annabi zulkifili shi ma annabi ne mursali yana nan a raye saboda haka annabi isa annabi ne mursali shi ma yana nan a raye amma shi allah ya ɗauke shi yana sama zai dawo ƙasa ne amma waɗannan duk suna doron ƙasa suna yawo suna nan ana komai da su a yi ɗawafi da su a yi sa'ayi da su a je ko ina za ka ga suna nan amma shi hidiru ne kawai waliyi sauran ko duk annabawa ne saboda haka shehu musho hamada tijani wata rana a cikin watan ramadana ranar azumi na ishirin daidai sai ya zo yana zaune an ilar da sallar la'asar a masallaci yana zaune to shehu in ya zama tasbihinsa baya juya ko zama sai ya karanta ayatul kursi goma daga wurdan maula mushan hamalar tijani na dubur salawati yana zaunan nan yana cikin karanta ayatul kursi goma sai wani mutum ya gifta shi haka da ruwan riga mai ƙasa-ƙasa kyakkyawa dogo ya gilma shi haka sai ya ɗan tsuguna haka ya magana da shi sai ya gilma ya fata sai da shehu ya shafa addu'a sai jo yake cewa da sahabansa kun ga wani mutum yanzu da ya girma gabana haka sai wasu ka ce sun gani mai kaza mai kaza ya ce ya fice kuma bai ta kofa ba ya shige ta garu sun tabbatar da ganinsa sai ce to shi ne ya bani labari yau daren nan daren lailatul qadari ne kowa ya je ya kokari ya raya wannan daren daren lailatul qadari ne haka shehu ya gaya musu sabon shehu a ranar kowa ya kwana ana ibada wasu a gida wasu a masallaci har alfajar kowa ya roƙi abin da yake so kuma duk wanda ya roƙi wani abu allah ya tabbatar kowa ya ga cewa an samu ijaba allah ya ba su to shine wannan abin da ya faru ne an ka duba shi a imam a shekhu hamada suka yi radar ayyashi ɗaya daga cikin manya-manyan hadiman ɗariƙan mu marubuta a cikinta shine yake cewa wannan mutumin hidiru ne ya zo wa maulan mu shehu ya ba shi labari ya shige to waliyin da zai kawo hatimul auliya yi labari sanar da shi wani abu ai ya zama sayyidul auliya yi to shine wannan kaga a nan an tabbatar da hidiru yana nan a raye sannan shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim an gama aikin maka kamar yadda ya zo a cikin rahila ko ya zo jidda ana shirin tashi sai jikinsa ya yi zafi sai zazzabi har ma aka je da kai an kwanta ana cikin asibiti ana jin jiki haka shine shehu yake cewa bayan la'asar ga wani mutum nan ya shigo ya zo ya gaishe da ni amma ya yi addu'a amma ban damu da shi ba ne shau tijjani ya ishe ne shi ne shau yake cewa ina za ka hidiru fa a gana biyar tijjanin wazaru hidiru ne muku biya shi na wani tsoho ya shigo ya zo su gan shi ba wasu kuma sun ce sun ga wani ya zo yana addu'a gaban gadon shehu ya fita sai shehu ibrahim ya ce to hidiru ne ya zo gaida ne ni kuma shehu tijjani ya ishe ne ina ruwana da wani hiduru in ce ibrahim to kaga mu ko ba komai mu sannan daga cikin dattijan iyayenmu daga cikin magabata nan kano akwai manya-manyan bayan allah da sun ga hiduru iyanan sun gan shi kowa ya san wannan wanda ba sai mun tona waɗannan ba amma dai waɗannan sun ishe mu a yaƙinin cewar hidiru yana nan wato ainihin a raye ko mafi yawa aikin hajji duka zai je kuma tare da annabi ilyas kuma sukan je su yi umra a duk lokacin da suka so suna nan suna gewaye duniya ko ina da su suna zuwa duk mazaunai na bayan Allah da makabartun bayan Allah waliyai sukan je sukan yi ziyararsu annabi iliyasu an yi aikin hajji an gama an yi sa'i an gama ranar laraba ga annabi iliyasu sun gama sun yi komai za su yi hilali annabi hadaru ya karbi reza yawa halluru yawa iliyasu aski in ya gama shi ma sai ya karba sai ya masa aski sanai wa juna haka ko umra suka yi wannan yi wannan aski wannan yi wannan aski amma duk wannan kaga magana ce ga ta alkur'ani amma ta halillahi ce ba kowa yake iya gane haka ba wani kuma in ya gane ba zai iya yarda ba shi kuma lamarin allah ko ka yarda ko kakka yarda haka yake suna da yawa rayayyen amma idan a turai aka yi wata magana sai kaga kowa ya yarda saboda turai ne allansu yanzu kwanan nan mun ji wata mata a turkiya shekarar ta ɗari hudu ba ɗaya an magana an faɗa a rediyo ko satin nan ne a cikin azumin nan ko har ake cewa ta girma kowa a duniya ya gaya musu boyayyen da suke a nan masu shekarun da allah kaɗai ya san su da su ba su san su wafa mutane akwai su suna nan bayan allah kamar karatu ne an wani zai ta haya gaga kai ta jinsa wani yana nan ko in baya cewa amma karatu na nan wani kuma yana nan zai ta ihu shi ne mai kuɗi shi ne mai kuɗi wani kuma yana nan ya gun ko rigarsa ba za ka gane ba shi uban masu kuɗi ne shi to haka a kowace harka ta Allah sai an sa imani sai an lura shi ne Allah ya ce mun ba shi wato rahama daga gare mu sannan kuma Allah ya ce wannan bawan Allah shine hidru wa allamnahu muka sanar da shi min laduna ilman daga gare mu muka sanar da shi wato ilimi shine muka bashi ilimi wato daga wajen mu babu wani wanda zai ce ga wani abu a ci Allah kadai shi ya san me ya bashi saboda haka lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana da bayi kuma Allah ka ba mu ikon imani Allah ka kara mana kimsa mana yarda da hukuncin Allah yan uwa wannan aya ta ƙarshe ƙarshen wannan aya wa allamnahu min laduna ilma ana isti'malinsa domin ƙara samun fahimta da kuma samun fatahi na ilimi da buɗewar ƙwaƙwalwa ana yin sa ana rubuta ta na akwai adadinta da ake yi mai yawa a sa zuma a ciki ana ba wa yaro ko mai son ƙarin buɗi ya sha iyaka in an rubuta ta a kasha dubu ɗaya ɗari ɗaya da sha ɗaya wa allamna min laduna ilma in aka wanke sai a samu zuma a sa zuma mai kyau to sai a dinga sha ko da wani lokaci mutum in yayi zai sha idan wanke wadda i zai iya sha yau gobe ya sha ya shanye in kuma ma ruwan rubutun da ya wanke ko da shi ya wanke gaba ɗaya ya shanye to insha allahu za a ga abun mamaki idan ma matarka tana da ciki za ka iya yi mata ta sha domin abin da za a haifa a samu mai basira a samu mai gane karatu saboda a samu sauƙin rayuwa sannan kuma wa allamna kumi laduna ilma ana istimalinsa da safe kafin a ci komai in mutum ya tashi ya tofa shi a cikin kofi na ruwa jalla kai salati ga annabi mu masu salatul fati mu masu salatul fati kaga mun karanta guda talatin da uku mun yi bismillah mun goda Allah mun yi salatul fati ko fatiha salatul fati sai ka tofa talatin da uku in ka gama ka cika da salatul fati kafin a ci komai sai a sha insha Allah sai ka zama abin mamaki wajen karatu na gama wani bawan Allah ya rubuta wannan lakanin wannan na ƙarshen nan ya ce wanda duk zai yi wannan ya kunu aliman a habba an kariha zai zama babban malami ko ya so ko ya ki da baiwar Allah sannan ana yi wa yara haka ana yi musu suna sha to za a samu saboda haka yan uwa saboda yara a kula da safa a tofa musu su sha ko da ma ruwa ne da yawa aka tofa a sau talatin da uku aka yi salati ga annabi wannan ya kurba wannan ya kurba kafin dai a ci komai wa allamnahu min laduna ilma na'am
قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Ka- kala lahu musa da suka haɗu da wannan bawan allah shine hidiru a wannan wajen da aka mance wannan kifi sai annabi musa ya ce da shi hal attabi'uka shin yallai zai yiwu in bi ka ala an tu'allimani a bisa cewar ka sanar da ni min ma ullimta na daga abin da aka sanar da kai rushidan wato shari'a da dace قال إنك لن تستطيع معي صبرا kala sai karama ya fara da karama ta su ta waliyai sai ce innaka haƙiƙa kai musa lan tasaɗi'a ba za ka samu ikon sabaran yin haƙuri ba ma iya tare da ni wajen tafiya وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا Kuma ice ta yaya ne za ka iya ce ce annabi musa ce "Ah, zan yi zan bi kan samu ilimi ce "Ah, ta yaya za ka iya haƙuri a bisa abin da baka iya kewayewa da saninsa ba wato ainihin baka kewaye da shi ba huburan sani ya za a yi ka iya tafiya da ni a haka قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا kala sai musa ya ce satajidini insha Allahu sabiran kaga ya sa insha Allahu to in ya je kasa yin haƙurin dai bai laifi ba tunda ya sa mashi'a insha Allahu in Allah ya so ya kai wannan malami za ka same ni mai haƙuri wato ba zan kuma saba wani umarni naka ba
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهرس لك منه ذكرا zikira daga cikin dokar ya ce to za mu tafi da kai amma wato idan mun tafi da kai ka- in ka bi ni dan mun tafi kar ka tambaye ni komai da wani abu da ka gani ko me ka gani kar ka tambaye ni kar kai min inkari hata ukhri salaka min zikran har sai na zantar da kai abin da ka gani in bayyana a gare ka فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد زيت شيئا إمرا sai ku annabi Musa ya karbi wannan sharadi kamar yadda aka sani ladabi ne na mai neman ilimi ya karbi sharadin da malamin sa ya sa masa da ya gaya masa sai ya ce ya yadda ya karba fandalaka sai suka hadu suna tafiya da annabi Musa wato ainihin da hidiru shi ko wancan yaro nasa yu- yu- yushau an sallame shi magana tafiya kuma ta fi karfinsa sai suka tafi hata idza rakiba fi sak- saf- safinati har suka hau kan wani jirgin ruwa suna tafiya haraka sai ko annabi hidiru ya ɗauko gatarinsa a ɗan cikin jakarsa sai ya fasa shi ya ɓalla jirgin ruwan sai ruwa ya fara ƙulƙulowa cikin ruwa jirgi lafiya lau mai shiga annabi hidiru annabi musa yana kallon hidiru sai ya fasa jirgin ƙala sai musa ya ce a harakta ha litogorika ahlaha yanzu ka fasa jirgin nan domin ka bukar ka dilmiyar da ahalin cikin jirgi in ruwa ya shigo ai baki ɗaya za mu halaka ka laƙabji ta shiyan imra gaskiya malam ka zo da wani lamari wanda yake babba abin ƙiya za ka fasa wannan jirgi قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا sai ibiru ya ce a ban gaya maka ba hakika kai ba za ka iya samun ikon tafiya tare da ni ba
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا kala sai musa ya ce latuwa hizini kada ka wa kama ni da laifi ya haƙuri mala kar ka kama ni bai mani situ da abin da na wato ainihin gafala daga gare shi ba man cewa ba ne ba mu- annabawa ba sa mantuwa abin ne na gani ya bigyan kasansu da son gyara ka yi haƙuri amma na ma gafala daga barin wannan sharaɗin kar ka kama ni da abin da ainihin wato na abin na mance ko na gafala wala turhiqni kada kuma ka kallafa mu usran wato wahala min amri daga cikin lamari na cikin abotaka ka kar ka damu da ni ka tafi da ni ka saki zuciyarka kar ka dinga ɗari ɗari da ni
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ɗalaka sai mu- annabi musa da khidiru sai suka shi kenan aka shirya to ba komai mu je mu je sai suka kama ci gaba da tafiya suna cikin tafiya hatta idza laqiya gulaman sai suka haɗu da wani ɗan yaro a cikin yara yana wasa kyakkyawa yaran sun kai su wajen arba'in a ciki suna ta wasa amma yaron nan ya fi kowanne daga cikin suken fuska kyakkyawa lafiyayyen yaro annabi musa suna tafe tare da shi suna zuwa suna kallon wannan yaran sai faƙata lahu kawai sai annabi haidaru ya kira yaran yara na wasa ina kawo shi sai ya murɗe shi kawai ya kashe shi annabi musa sai ya kuma ganin wata ɓannar to shi za a ce za a haɗu da mutanen zahiri da na baɗini su buɗunin Allah yake sufanci ne fa ake so a tabbatar maka da shi Allah kuma ya tabbatar da shi a alƙur'ani ga shi duk wani zai haya gaga ya ce sufanci kaza sufanci kaza to faɗa yake da Allah don ga sufancin shi kuma ilimin shari'a ilimin zahiri ne annabi Musa ke tare da shi shi kuma ilimin da annabi Hajjaru aka allamna humiladuna ilma ilmul baɗini ne kuma sai an haɗu da na baɗinin da zahirin harka take yi shi za aka haɗa ya ta bugawa Eh, amma ka waye gari ka ce sufi kafiri ne ko ilimin sufanci ba kyau kaga wannan an shiga wani an shiga wani garari babu kyau saboda haka anan ma a kisan da yi masa an yi sabani an ce kawai da annabi haidaru annabi musa ya ga haidaru ya kamo ya kirawo yaron yaron ya taho da ladabi yana zuwa sai ya kama wuyan ya murɗe sai kakakas sai ci ɗaya wasu kuma suka ci a wuka ce a jikarsa mai kaifi yana zuwa sai ya kama yaron ya kayar sai ya yanka shi wani ƙaunar aka ce a suna cikin wasan nan da wani dutse kamar garu haka ya kirawo shi yana zuwa da ya dafa wuyan sai ya ja shi ya ja shi gindin garin ana- a shi hezuru sai ya kama kan yaron nan sai ya maka shi da dutsen sai ya kan ya wargaje ala an yi halin cikin waɗannan sufofi guda uku ɗaya ce hezuru ya yi amfani da ita ya kashe yaron nan kuma babban dai abin tabbatarwa shine katalahu ya kashe shi a'a ka san annabin Allah mursali da kiyaye doka da shari'a kala sai Musa ya ce a katarta nafsan zakiya ya wannan malami yanzu muna tafi ka kama yaro barkakakke lafiyayyen yaro haka kawai ka kashe shi ka kama shi ka kashe shi bigaire nafsin ba tare da ya kashe wani rai ba ka kashe rai laƙar ji ita shi a nukuran gaskiya malam ka zo da abu wanda yake abin ki abin yin inkari قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا sai ya kuma maimaita masa kalmar nan don ya saba wato doka sai ce ban gaya maka ba ba za ka iya samun damar yin haƙuri na tafiya tare da ni ba
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا sai ya faɗa ya ce da shi to ka yi haƙuri malam na daina in kuma na kuma yi to kakka kuma yi min uzuri don uzuri baya dawa ba a nan ne ake cewa kar mutum ya ɗauki wani abu ya ta yi ya ce uzuri ne al'uzuru la ya dumu aka yi ɗaya uzuri aka yi biyu uzuri aka yi uku uzuri to ba sauran uzuri a na hudu shi ne ya ce to na yi so ɗaya na yi biyu ka yi haƙuri mu tafi in na ƙara maka na uku kakka kuma ba ni uzuri haka ya ce da shi shi ne ya ce fa in wato iya ya ce wato ainihin in sa'altuka an sha'in ba da idan na kuma yi maka magana na tambaye ka akan wani abu bayan wannan da na tambaye maka to fala tu sahibni karka kuma kakka banna mu tafi tare ka karka banna in bi ka karbu da ni wajen tafiya kad balagta min ladunni uzran hakika ka kai mutuka wato cikin tabbatar mun da uzuri da kuma cikar rashin lalata doka da nayi hukunci na sai rabuwa in dai na kuma maka wata magana to shikenan malam sai dai ka sallame ni kuma bi tafiya da kai ba zan iya ba amma kai mun afuwa to su bayan Allah kullum afuwa suke kullum afuwa suke in kaga mutum tare da mutanen Allah ba a yi ma afuwa ba to bai nemi afuwa ba ne ko me kai uwa ne uba ne malam ne ko oganka ne ko mai laifin da kai ka ce a yi maka afuwa shikenan an gama ka san ita neman afuwa da gafara ita take kayar da barnar rigima duk abin da za a yi in dai ba musu in kaga mutum ya laifi yana musu to ba zai daina ba ne kuma baya neman a gafarta masa ko yi aka yi ba kai kai ba aka ce kai kai ka zo ka ce a yi min afuwa a gafarta mu tarbiyya ce mu lokacin muna gaban malam babba idan aka kama ka da kayi laifi wani ma baka ji ba baka gani ba baka san ma me aka yi ba in aka kawo ka abin da kawai za ka ce a gafarta maka a yafe maka abin da kai sai malam babba ya ce to ka sake ka tashi ka tafi sai ma ka fito za ka tambayi wai mai aka yi ne ka gane amma in ko ka sake ka ce kai za ka kare kanka ba haka aka yi ba to maganar laifin da aka yi ba shi za a yi ba kare kanka da za ka yi sai ka ci duka to shi ne in dai mutum zai samu in dai mutum zai tsaya ya samu alhairin rayuwa ya samu gamawa da duniya da bayan allah lafiya aka ce an yi laifi kawai ka ce a gafarta maka duk abin da aka ce a nemi gafara afuwa to rigima fa ta ƙare ko shaɗan ne mutum ka ce ya haƙuri ka yafe mun ya zai da kai zai matsattsaka kana in yafiya ta zama dole in kaga an kasa yafe wa mutum ko babba ya rike da kai a zuciyarka kai mun kaza ka ki ka nemi gafara to baka nemi gafara ba amma in dai an ce a yafe min abin da nayi kuskure ne ko da kai a ganin ka fa ba kuskuren bane to za a yafe maka shi sa ya ce yana so idan da dai masa afuwa da uzuri idan dai aka sake to lalle rabuwa ta tabbata dole za su rabu babu sauran uzuri kuma tare da shi فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا haka suka tafi da annabi Musa da ainihin wato Khidru fandalaka sai suka kama hanya suka tafi ya yafe masa bai kakka sake hata za a ta ya ala ƙaryace har suka je wajen wata alƙarya ahalin ƙaryar suka shiga yamma ta yi shine in ɗakiya ne da suka je in ɗakiya istaɓa ma alaha sai suka nemi mutanen garin su shayar da su su dan basu wani abinci su sauke su a yi musu biyafa sai suka nemi haka fa'abawa sai suka ƙi an yi bayyafu kuma su wato ainihin bakuntar da su su yi musu biyafa su sauke su suka yi suka yi mutanen nan suka ƙi su ba su wajen kwana suka ƙi su ba su abinci fa waje da fi haji da ran da annabi musa da hibiru sai suka ga wato suka samu wani garu a wannan wato cikin garin wannan garin ya yi tsawo dogo ne ya yi zira'i ɗari ne wasu ƙaula an ce zira'i ɗari har da arba'in da biyu tsawon garin sama sai garin nan ya dinga layi yuridu an yan ƙabba ina nufin wato ainihin ya ruguje ya faɗi faƙa mahu sai hidiru ya sa hannunsa na wilaya sai ya tsaye da garin ya girgiza ya kafa shi ya daɗa kafuwa annan musa yana kallo ƙala sai musa ya faɗa ga hezro sai za su ce za su tafi sai ce garin nan mun zo sun ƙi ba mu ko ruwa sun ƙi saukanmu kuma suna kallo kai wannan aikin kai mu yi musu magana da laushi ta da za ka so lasta wato alaihi ajiran da ka karɓi kuɗi na ladan tsayar da garu a baka lada a baka ujira mana ai ba su mana komai ba za mu zo mu ba su a tayar da garin garin kuma suna kasu ai musu magana mana su biya ka kaga ya kuma yin wata magana ko uzuri ya kare rabuwa ta zo na'am قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا قال سي خضر يفدى أنه موسى يشت هذا فراق بيني وبينك wannan ne lokacin rabuwata da kai mun gama tafiya zancen karatu da sauran wani abu an ƙare rabuwanmu kenan ta zo tun da ka kasa sau amma mu je guri ɗaya mu zauna sa'onabbi uka da sannu zan baka labari kafin mu rabu ba zan rabu da kai ba sai na baka labari bi tawili malam tasadi alaihi sabran da tawilin fassarar abin duk da ka kasa yin haƙuri ka yi shiru da bakinka da ka kasa nan to lalle ka tsaya zan baka bayani yanzu yanzu nan mu je gefe shine annabi wato ainihin suka zauna da shi suka koma gefe ya ba shi labari wannan abu kaza abu kaza ne ya janyo gashi ka kasa haƙuri da shi to anan ne annabi annabi musa ya ji komai kuma hidiru zai masa ainihin bayani alhamdulillah